takwas kenan na karanta littafin siratul rasul to bismillah yawa wannan shine sabon sabuwar gaba yana magana kan al-muqata'a wal hisaru liqtisadi in kace muqata'a shine katse dangantaka da kuma kakaba takunkumin tattalin arziki shi ake cewa alhisar economic blockade da mutanen maka suka ga musulunci fa ƙara ci gaba ka suka ci abinda za a yi kawai mu ɗau mataki na gaba to mataki na gaban ne za mu ji da su أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا على أنفسهم بالحبكة وأن النجاشي قد منع منه قد منع, قد منع من لجأ إليه منه وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة ابن وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يقسو في القبائل فاجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني مصطلح على أن لا ينكحوا إليهم ولا ولا ينكحوهم
ولا ينكحوهم لا ألا ينكحوهم ولا ينكحوهم
على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم
ولا يبيعوهم شيئا ولا يسف ولا يفتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفتهم وتوافقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على جميل نن abin da ke faɗa a wannan gaba yace lamara abu jahalin lokacin da abu jahal abu jahal sunan shi amru ibn hisham sunan shi kenan kuma su kafar maka suna kiran shi abul hakam uban hikima nabi sai kai uban jahilci abul jahal sai wannan sunan ya bi shi to lokacin da abu jahal da shi da waɗanda ke tare da shi min kuffari ƙorashin daga cikin kafiran ƙorashawa da suka ga mai suka gani da suka ga anna ashaba rasul da suka ga sahabban manzan Allah fa ɗad aminu ala anfusin fil habasha ba sun je habasha ba da suka ga sun samu kwanci hankali suka ce sun bar garin nan sun tafi habasha wani sarki ya ba su masauki kuma sun samu amana sun natsu sai abin ya bata musu rai da suka ga haka ɗaya kenan wa annan najashi ya qad mana'a man litailami kuma najashi sarkin ina yawa qad mana'a ya ba da kariya ga man duk wanda laja'a ya je ne mafaka a wurin shi ce ku zauna abinku na ba ku mafaka suka ce dukiyar sun je habasha sun bar maka kuma sun nutsu da da suka tafi habasha din suka ga ana ta koro su za su damu ɗaya kenan su kuma suka ga najashin nan fa tare da sun tura musu wakilai biyu ku je ku tilasta najashi ya koro su ba mun faɗa baya ba har da cin hanci ko suka ga dubbin yiwu ba sun daɓa a ƙar ta so ne sai ƙara ƙona musu zuciya suka ce to mu je zuwa ga next level ji 'yan siyasa mataki na gaba ko? to ba ma wannan kaɗai ba wa anna umar qad aslam ga umar kuma ya musulunta kuma sai na umar a lokacin jigo ne a makaɗin nan don mutum ne mai ƙarfi kuma ba a wasa da umar suka ga a ya musulunta kaga goma da goma ya dame su sun sami aminci a can sarki ya da su ga umar ya musulunta fakana huwa umar shi kuma ya kasance shi wa hamzatu ibn abdulmuttalibi ma'a rasulillah kuma suka ga shi da hamza su ma jigogi ne guda biyu duk suna tare da manzalla abin yi musu yawa ba wannan kadai ba waje alal islamu ya musulunci na ci gaba da yaduwa wai kamar wutan daji suka ce kai wannan abu ya ishe mu haka za ku kyale shi to me za ku yi ga abin da suka yi fajtama'u sai suka ce jama'a duk ana kiran ku taro shine fajtama'u wa atamaru suka yi mitin bainahum tsakanin su su suwa madalla me suka yanke za su yi an yaktubu kitaban su rubuta takarda ashe tuntun ake rubutu a matsayin hujja wani mutum zai yi tafiya sai ya ɗauki kuɗi ya kai ma wani mutum abokin shi a cikin kasa ya ce wani zan yi tafiya amma ga ajiyar dirhami dubu ɗari ne ko ka aje ne ya ce hannun kuɗinka na hannu amintacce karka damu zai kwana ce zan yi duka zan yi wata ɗaya ne kawai shi kenan wallahi maluka fi yadin amina mutumin nan malam ya tafi kai da aka baka ajiyar kudin sai Allah ya jarrabe shi da kasada karyewan kasuwancin shi sai shiga daki ya dinga tunanci tun zuga shi kasuwancin nan ya ja da baya ba ni da hanyar da kuma zan farfado da jari na ai to ai wani kuma wani yayi tafiya eh wani bai dawo ba ni zai hana ɗebi kuɗin nan nashi in ta da ƙashin bayan jari na inda ya gama da matsala ke sai ɗibi kuɗin shi ne ya shi wai ai kafin ya dawo zai shiri ba wata ɗaya zai ya taɓa kuɗin kenan washe gari sai mutumin ya dawo in kai ku ga muhalli shayar da ya dawo ba yana bukatar kuɗin shi ba yana za shi zama da kuɗina da ya ji ya dawo sai ji ya shiga cikin wani irin yanayi mara daɗi daga abin da ya faru ka dawo ya ce wallahi na dawo ga da ya gaisuwa ya ce yaya ainihin kudin nan na ce me kace na ce kudi na ce wani kudin ya yi mirsisi ya murza gashin baki in ji bahaushe ya ci ganye ya ce wani kuɗi kaba wato tabarman kunya da haka na yace ya ce wani da Allah kare na wasu ba wani maganan wasa ma a ataita ne wala ƙarshen wahida kai fata tsarin amali aina ma to sai ce da shi wanda shi ne mahallar shahid in kuma ka ba ne ainal wasiƙa ainal kitaba ka ji magana ko? ina documentary evidence cewa an rubuta wani abu ya ce a ana ma ka tattu shai'an lakin Allah shahi na yadda ba abu rubuta amma Allah ne da kai shi ne alƙali kaga tafiya ta kyau abin da nake nema kisar kenan amma an ƙare samu ko sai je samu wani malami ya kyale shi abokin shi kai ce kyale zo mu je gun malam wani yana jin magana shi sai malami ya kira shi ka san mara gaskiya ko a ya gumi ya ji malaka ya ce a to malam me yake nufi game da ni ni kana shiga uku sai wani irin kuka shiga a gaskiya da suka tafi sai malami ya ce ka san wani na san shi akwai abin da ke tsakaninku eh makwaci na ne ya ce to kana son mutum irinka da matsayinka da mutuncinka Allah ya durma ya ka a jihannama sai ce auzu billah kayar da haƙƙin da aka baka amana a jiya ka ci kuma ka san amana a jihannama za a ci da mutum leƙa cikin wuta ga amanar da ka ci shiga ka ɗauko sai ce duk aka yi na wannan bala'in sai ce idan kai rashin gaskiya malam sai ce wallahi malam dama shedan ne kawai wallahi na karɓi na ci kuɗi ashe shi ne shedan maganar ta wuce wurin amma da ya so ne ya ce to ba ni rubutu kuma ba a yi ba na so ku gane muhimmancin rubutu shi yasa Allah ya faɗa a aya mai lamba mai tan da tamanin da biyu a bakara ya ayyuhal lazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubu yanzu kaga misali rubuta bashi ba mai amma kuma yace fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil zamato in dai an amince mu juna shikenan in akwai amana to abinda nake cewa da kafiran maka suka gamu da wannan bala'i ga kaza suka ce kafin sai suka zauna sai suka yi rubutu a lokacin cikinsu ba kowa ke iya rubutu ba a maka ba kowa ba ne ‘yan kaɗan ne sai na umar yana cikin ‘yan kaɗan ɗin to kuma ba ya tare da su sai suka zauna suka rubuta ƙa'ida ga abin da suka ce a ciki ya ta'akaduna suka yi wa juna alkawari shine ya ta'aqadun almu'aqada aka rubuta dokoki ga abin da suka ce suka ce dangin gidan manzon Allah ba suna banu hashim ba suka ce to mu yake su inda suna goyon bayan shi kaga ai ba duk cikin banu hashim bane suka musulunta amma su mutane da suke ba kabilanci karfi sun goyi bayan nasu anta ma'ana anta min qabilatana eh to ko kai gaskiya ko baka da gaskiya kasancewar ka namu ne shine gaskiya ka kawai haka suke saboda haka sai suka rubuta yarjejeniya akan ce da su da banul muttalib ala alla yunkihu ilayhin kar ku sake aura musu wata ƴa mace gidan da annabi fito kar ku sake samu alaka aure tsakaninku gane ko wato wala yunkin kada kuma su aura musu kasu auro kawai shi ke to kaga ko wata kabila ce yanzu kaddara a ce kabilun Najeriya sun yanke hukunci ba su sake aura mu Hausawa yayansu ba ko ko da musulmai ne kaga ai nau'i ne na misali mai an mai da ko baya kenan misali misali nake bayarwa to haka suka yi wannan yarjejeniyar ba wannan kaɗai ba wala ya bi'uhum shay'a kar su sake sai da banu hashin wani abu ba sai da musu masara ba gero komai to ai a zamanin yau ko kasashen ana son a karya ta sai a kakaba mata ba ciniki da ita haka kasashen duniya ke shi suka kira economic blockade kayanka ba zai je kasa duniya ba to an karya kai rasha da yake ita ma ta ci ganye tana da karfi duk sun yi sun kasa inda ita ma mai karfin ce amma sau nawa kasa miskina amurka afirka an karya ta ai shine suke sun su shigo da wannan kazantar na wani lgbt wani tsiya ta kunna auren jinsi in an ƙi za mu ƙaƙafa tattalin arziki abinda suke yi kenan ya kasashe musulmi sun bi karfin kuma su haka don suna da aƙidar da ba a yaƙa wannan aƙidar musulmi ya gwamnace mutu da talauci da ya bar addinin shi don ya san duniya mai karewa ce raftun suka ce ba maganar ainihin a aura musu ko a auro wala yubi'uhum shay'a kasu da musu komai wala yabta'u minhum su ma ba za a sayo daga gare su ba ba za a sai da banu hashim ba da banu abdulmuttalib haka ba za a kuma ainihin sayo daga wurinsu ba sai don mutumin da aka sashi a wannan tsokin ko gari ba zai shigo gare ka ba ko ƙwayan hatsi ba za a baka ba ba a son naka to ai abinda kake da shi za ka ce kuma za ka shiga cikin takura ma'ana dole ka yadda ka ce to na sallama shi ne manufar takunkumin tattalin arziki kuma wanda makami ne mai ƙarfin gaske ana amfani da shi a yau ƙasashe masu ƙarfi haka sai kuma me laifin banu hashim saboda manzan Allah a cikin su yake shine laifin kawai kowa ya janye ya bashi kawai a basu da ƙurai su yi masa abin da za su yi abin da suka yi kenan falamma jtama'u ka karanta wurin ko falamma jtama'u lidhalika katabu fi da suka yadda eh wannan shawara wallahi tayi tayi sai suka rubuta sa hannu ka yadda ashe tun ba yau ba ake sa hannu to duk mun yadda haka zamu yi musu suka rubuta cikin takarda suka je suka liƙa a jikin Ka'aba kuma cikin Ka'aba suka liƙa takarda kuma lokacin ba wanda ya isa ya yaga takardar ka yaga manyan gari sun amince wa tawafaqu ala zalika suka yadda shine tawafaqu duk suka amince eh mun yadda da wannan abin da muka rubuta thumma allaqu as-sahifa sannan suka rataye takardar shine allaqu kenan fi jawfil ka'aba na cikin ka'aba jauf cikin kowa ya je gani ka shiga ka gani eh banu hashim banda su banda kaza haka suka yi ma annabi da banu hashim laifin shine wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azim sun yi haka ne taukidan ala anfusihim saboda ƙarfafa wannan matakin a karan kansu kada wanda ya kuskura ya kare wannan matakin ci gaba ولما فعلت ذلك قريش هاجت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا في شعبه واجتمعوا إليه وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهره فلما فعل ذلك قريش da ƙurayshawa suka yi wannan mummunan takidi mummunan kaidi in hazat banu hashimin wa banu al-muttalib ila abi talib ibn abd al-muttalib fadakhalu fi shi'bihi to an musu wannan fin karfin su banu hashim ai reshe ne na Quraysh Quraysh babban rumfa ne sunan kabila ne akwai gida gida gida ciki suna da abin da ke kira clan system a yau kai dan yanki kaza kamar ka ce Hausawa akwai kaza Kano kaza misali misali to kuma kowane gari idan ka je ai akwai gidan wani gidan wani misali a Kano muna da families nawa ne family gidan kaza gidan kaza suna da wannan tsari to da aka yi ma banu hashim irin wannan taron dangi to duk gaba daya fanhazat sai suka tattara kwansu da kwarkwatansu suka tafi zuwa ga abi talib abu talib yanzu kai ne shugaba kai ɗanwan abdullahi ne baban manzon Allah har da bai imani ba shi abu talib din amma duk da haka suka shiga cikin takunkumin saboda ya ba annabi kariya kun gane ko wani karin magana wai abokin makina makina ne haka ake cewa sadiqu aduwi aduwi kun zana na karin magana ko yawa to haka suka yi laifin abu talib kenan a wurinsu tutun da banu hashim ne abu jihal bayana cikin abu lahab bayana ciki ba abu lahabin a cikin yana yake banu hashim shi sai fita daga cikinsu sai koma cikin ƙuraishawa saboda ƙabilanci ko saboda kishin ne na'am madalla don mai kai abu lahabin kafita kabar banu hashim da aka kakaba muku wannan takunkumin dalili saboda zafin kafirci da ke zuce shi ya zai ce ƙwararshi ina tare da ku tare da ayin shi ba hashime ne saura ka sai je taro da su fazaharahun ya taimake su suwa بعد الله شقبة
وقد كان أبو جهل لقي حكيم بن حزام ابن خويلد بن ابن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عم- يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشيخ فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟
to abu jahal abu jahal shi ba ban- ba ba ba hashime bane la shi reshen shi na quraish ana kiransu banu makhzum shi makhzumi ne amma abu lahabin shi hashimi ne amma duk qurayshawa ne abu jahal sunan shi amru bin hisham kun gane ko to ya fito sai ya gamu da wani mutum ana ce da shi hakim ibn hizam ibn khuwailid ibn asad shi kuma wannan mutumin dan uwan nana khadija ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi hakim din nan fa yana tare da wani yaro yaron gida nashi sai ya ga yaron ya ɗauki buhun ƙamh alkama yuridu bihi ammatahu yana son ya kai wa ainin amma ɗin shi na na khadija wace ce amma ne ‘yar uwar babanka koya ko kanwa ana kiranta mai amma abuja karkumanta su ne jagororin ƙaƙabonin takunkumi ɗin kuma ya ga shi za a ɗauki abinci a kai musu kenan za a karya ƙa'idar takunkumin da suka ƙaƙa baki kun gane ko? wahiyya ita na na khadija inda rasu suna tare da manzalar salasalama wa ma'ahu fi shi'ibi suna cikin shi menene shi'ib tsuki domin a lokacin banu hashim sai suka koma kawai kamar ka ce wato wani ɗan tsoki unguwa ce su kaɗai ne an san su ga waɗanda aka musu takunkumin kada wanda ya je wurin to wani tsokin da aka killace suka makeji shi ne shi'ib nana khadija tana cikin wannan shi'ib ɗin raftun to da abuja ne ga wannan yaro zai ɗauki alkama ya kai musu fata'allaka bihi yesu shi kai tsaya tsaya shi ne ta'allaka bi wa kala ya ce da shi a tazhabu bi ta'ami ila bani hashim kai kai kai na za ka yi manwashin abinci kana son ka kai musu abinci wana kana son ka karya takunkumin da aka ɗora musu tunzu ko ƙasashe na duniya ne idan suka ce sun sama ƙasa takunkumi duk ƙasar da ta harka da ita ita ma sai a da ita haka suke
والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أصبحت بمكة sai ce na rantse maka da Allah kai da abincin naka sai na tona asirinku a makka za mu je gun taro in ce ga kanan za ka ɗauki abinci ka kai gidan muhammadu na hashe shi ne hatta asbahaka sai na tona ka don me za ka yaka ka ji fa
فجاءه أبو البكري أبو البكري بن هشام بن الحارث فقال ما لك ولك فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري طعام كان لعمتي عنده بعثت إليه فيه.
ci gaba
أفا
afatamna'ahu tam afatamna'uhu أفتمنعه أن يأتيها بطعامها Mhm.
سبيل الرسول خلاص to ana cikin wannan tatafura tsakanin Abu Jahal da shi Hakim ibn Hizam da yaron shi sai wani balarabin bakureshe mai suna Abul Bakhtari ibn Hisham tare da yana tare da su ba zama hidi shi adalci ai abu ne mai daɗin gaske sai abul bakhtari sai ce da shi a malaka walahu wa me ke faruwa ne abuja shi ne malaka walahu me ke faruwa ne yana bin bahasin ke faƙala sai ce mai waye ce ke abuja yana ba wa amsa abul bakhtari ibn sham sai ce da shi ya hamilu ta'ama ila bani hashim wai yana sai dauki abinci ya kai ma bani hashim shine amsar da ya bayar fa qala lahu abul bakhtari abul bakhtari dan hisham sai ce da shi a'a ta'amun kana li ammatihi indahu abinci ne dama na ainihin goggon shi ne khadija ta ba shi ajiya za ka hana shi kai mata ne? very logical akwai dalili ciki abinci ne li'an matihi sai ka hana shi kai mata? raftun? ba zalibi ta aika mai kai kawo min abin ta tun da kun hana ne ina da abinci a wurin shi ta ce kawo min ta kuma nan sai a hana saboda wal kafiruna hum zalimun sai ce afatamna'uhu an ya'tiha bi ta'amiha yanzu kai zaka hana shi ya kai mata abincinta ne khalisa Allah ya lashe wuce shine khalli sabilar rajul khalli ware tashi ka ba mutumin dama ya wuce kawai ka lashe wuce da Allah عرفتم نعم فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه أبو جهل سيكي saboda mai taurin kai an ce shi ne fir'aunan da ke cikin musulmi da annabi ga gawan shi ya ce haza fir'aun hazihil umma ce fir'aunan da aka jarrabe mu kenan malamai suna cewa da za a raba rahama a zakatan bayi rahama ba za ta shiga zuciyar Abu Jahal ba ya gamu da mummunan shaida kuma yara ne biyu ɗan shekara sha hudu suka kashe shi a yakin badar sha hudu sha biyar tayyib sai ce ainihin sai yaki shi ne fa'aba abu jahalin hatta nala ahaduhuma mimini ne misali sai da nala sai da suka yi kace na ce shi nala ahaduhuma wannan ya faɗa asalin nala a taɓe ka da munanawa za ce nala zaidun minuwa ne sai da suka gaya ma juna baƙaƙin manka
فأخذ له أبو البختر لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا وحمزة ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك تشيكنا وهم
وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشركوا به بعد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا مباديا بأمر الله لا يستقي فيه أحدا من الناس يا سلام to ana cikin afwan ana cikin wannan yanayi wato sai ya zamanto fa'akaza lahu abul baktari ko lihayi ba'irin fadara bahobi ana cikin wannan lahayi ko yawa sai abul baktari ya ɗibi wani ɓangare na jikin wani raƙumi an gane ko sai ya daki abu jahalin da shi shi ne mana nala an gane? wasu na ganin ana nufin geza na jikin ragumi ragumi na da geza ne sai dai jikin jelar yadda ki kuma wato duka ne irin na wulakanci ya yi ma abu jihalin saboda abin da ya faru fashajjahu ya ji mai rauni kuma bayan haka wa watsi'ahu watsa'an shadidan ya tsananta mai tsanantawa sosai waye mawa wannan abin baktari ya yi mawa abuja saboda abin da ya araftun وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك حمزة نجيف ينكلا ويندأك تويعوا وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله أما بأساسا النبي جمامي كيف أروى أنا تيدي بأساسا شغلت الدشيد أبن دي فارو دشيد متعنس لصحابي فيشمتوا بهم don kar a samu shamata a ce daga mutanen na garigimar da suke shine shamata ke shi za a kan yi addu'a Allah mai ne a zukumin shamatatil a'ada arafton amma duk a cikin wannan hali wa rasulullahi sallallahu alaihi sallama ala zalika ya du'u qaumahu laylan wa nahar duk da haka bai daina da'awa ba dare da rana yana kiran wanda Allah ya nufa ya gane dare da ثم إني دعوتهم جهارا an gane jiwon annabin Allah kenan annabin Allah Nuh alaihi salam mubadiyan bi amrillahi la yattaqi fi ahadin min nas yace gaba da bayyana umarnin Allah baya shayin kowaye akan sakon nan ya isa kowa isa ga kowa da kowa ci gaba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو لهب لولده عتبة رأسي من رأسك حرام حتى تطالق ابنة محمد
شقبا حية لا تلد إلا حية فوافق عتبة على قرار والده to a cikin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yani ya aura ma utuba dan abi lahab isa ruqayya a lokacin kun gane ko faƙala abu labin sai abu labin ya ce da ɗan shi utuba liwaladihi ra'asi min ra'asika haramun hatta tufari qabnata muhammad yace kai utuba ni da kai ba ga maciji shine ma'anar magana sai ka saki yar muhammad shine ra'asi wa ra'su ma'ana kamar kace kai na da kanka ba haduwa ma'ana ba za mu saki ga maciji ba saka mai yarsa kila kace a to yaya kuma yar annabi take tare da kafir ayar haramta ba ta sauko ba tukun a lokaci Allah ya faɗa aya 222 cikin bakara yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin wala wa'jabatkum sai ce wala tankihul mushrikina hatta aya ba ta sauko ba kar ku aura makafirai ayyanku ai kaga ba ita kadai bace ita kanta na Zainab ai mijinta Abul Asba musulmi bane amma da ayata su kan ce ku rabu da su gaba ɗaya to shi abu lahabin saboda jin haushi bari ya baje fushi ka saka mai ya shika ka san ana irin wannan rashin hankalin a yau ce in ba ka sake ta ba wata orfa to nonon da ka sha haramun ne eh nonon ya riga sha nonon ya wuce ya zaki wannan magana ba haramun ba ne halal ne ke ce kike son ki shigo gona da ba take ba saboda jahilci so kada iyaye su irin domin in suka yi suna mai ta abin da jahilan farko suka yi sai mu ce abu lahabin yayi har ma abu lahabin fa yake cewa wal hayyatu la talidu illa hayya wannan karin magana ne ana wannan karin maganan a cikin laraba kamar ka ce bare ba ta gudu yatta shine wal hayya la talidu illa hayya yau macijiya na haifan abin ba macijiya bane mana yanda nake haka kai ma kake mana yanda yake kan kafirci dole kai kafirci shine wal hayyatu la talidu illa hayya yau macijiya na haifar guza ne ko damo illa hayya shine bahaushe ke cewa barewa ba ta gudu a taimin ƙarfi ko ba haka ba rawa ga ɗan makaɗi wajibi ai karin magana kare in bai yi haushi ba to ya yi guda har mana ne suke su nuna maka shi ne walhayyatu la talidu illa aish hayya wai yana wannan ne saboda ya matsa madan shi utuba ya saki nana ruqayya fa wafaqa utbatun ala qarari walidihi shikenan sai utuba wafaqa ya yarda ala qarar in ka ce qarar shine decision abinda uban shi ce kenan shi yayi mai kenan na'am وكان عليه الصلاة والسلام كان عليه صلوات الله وسلامه قد زوج ابنته أم كلثوم من عتبة بن عمه أبي أبي لهب فجاء أبو لهب إلى ولده عتبة Otaiba عتيبة yana da ‘ya'ya biyu ne, Utuba da Otaiba, su biyu ne, Utuba an ba shi Rukayya, Otaiba an ba shi Ummu Kulthum, kafin auren da sai na Usman. A raftun, san tarihi da kyau. Mhm.
فجاء أبو لهب إلى ولده عتيبة Mhm.
وقال رأسي من رأسك حرام حتى تفارق ابنة محمد مم.
ففارقها Cikin, وبذلك يكون قد تبع أواصر المحبة وألغى صلة القرار نصرا للكفر وأهله على الإيمان وأهله فلا هو رعى حق القرابة ولا هو رعى حق المصاهرة ولا هو رعى حق الجوار ولعنة Tullahi ala zalimi, wannan kaga addu'a ce ya yi a kan kafirin. A lokacin annabi sallallahu Alaihi Wasallama, قد زوج ابنته أم كلثوم من عتبة ابن أمة أبي لهب أريد أن اللوكش أنا صلى يا أورا ما أينهن عتبة دن أمن سأبو لهب أتيبة عفوا أتيبة واتو تسي فجاء أبو لهب يندي آتشان ولد سيجي تد تنشي أتيبة لأن فرقه عتبة نبيو أتيبة أغسني كما كما كتش حسن دمسيدي waƙal ya ce da shi irin abin da ya gaya ma utuba ra'asi min ra'asika haramun hatta tufari ƙabnata muhammadin fafarakaha ni da kai babu ga maciji sai ka saki ‘yar muhammad fafarakaha sai ya rabu da ita ya wa kenan? ya rabu da ita ita wa kenan? jamil to sai ke cewa wa bi zalika da irin wannan aika-aika na abu lahabin qad qata'a awasir al-mahabba ya gunguntule duk igiya ta soyayya saboda aure kan haifar da soyayya haka ne aure kan haifar da alaka sai ka auri mace bayarbiya daga ogun ko kuma ina ne kai kana kano kuma ka zama dagare su saboda alakar aure aure ne ke da irin wannan yanayi ya mai da mutane su dunkule su zamanto guda ɗaya to shi abu lahabin sai ya katse wannan kafin ba haramci ya zo in haramci ya zo kuma ya magana babu wani dalili tsaye to shi ne yake cewa da irin wannan mataki da ya ɗauka fa ƙafa'a a wasir mahabba ya gunguntule a wasir hanyoyi igiya ta soyayya a وألغى صلة القرابة ياي ورغي ياي جيفا ياي فتليه وانشكلي da ainihin gada irin ta kusaci irin ta zumunta duk wannan ne nasal kufur saboda taimaka ma kafirci wa alihi da ma'abota kafircin alal imani wa ahlihi ya yadda ya haka ya bar imani da ma'abota imani din kafirci bai yi ba فلا هو رأى حق القرابة kaga bai kiyaye haƙƙi na wato wato ɗan uwantaka ba bai kiyaye ba wala huwa ra'a haqqal musahara bai kuma kiyaye haƙƙi irin na sarakuta ba shine musahara na'am wala huwa ra'a haqqal jiwar bai kiyaye haƙƙin makwabtaka ba sai ce kai wala anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata a kan zana duk mun ce amin ai ci gaba وشأن الدعوات الصادقة أن تلاقي بك أن تلاقي بكافة an وسائل- tulaqa أن تلاقى بكافة وسائل الاجتهاد وأساليب الخمس malam ke cewa wa sha'anu da'awa sadiqa ita da'awa kira zuwa ga Allah in akan gaskiya kake to an tulaqa bi kaffati wasal sai ka gamu da hanyoyi irin na takurawa da kuntatawa shine ittihar ne kan gaskiya ke in ka rike karka taba tsammanin zaka zauna lafiya kaida ce tunda da suka fi ka daraja ba zauna lafiya ba sai ka gamu da matsala can cin da sauransu akan gaskiya in kuka ce za ka sauka ka ƙi haƙuri to ai kai ke da taɓewa ai to malam ya ce wannan ɗabi'a ce ta kira zuwa ga Allah in akan daidai kake ɗaya ke na biyu wa asalibal qam'a hanyoyi irin na qam intimidation takurawa da kuntatawa ko ta hanyar ƙarya ko ta hanyar kazabi ko ta hanyar zalunci wanda duk dalilinsa jahilci ne da hasara da abin da ya kamata haka to waɗanda suka fi cancanta su ne annaba sun gamu da wannan sai ce
وهو أبو لهب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولاده وها هو أبو لهب لعنة لعنه الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يتي ها هو أتوقع بقى أبو لهب النمبر dangin annabi ne dukansu hashimawa ne amma gashi yu'zi rasulullah yana cutar da manzon Allah matar shi ana ce mata ummu jamila wacce qur'ani ya ce fi jidha hablun abinda take yi kaya irin ta tsido ko kayar kardaji irin mai suka ka ji har tsakiyar kaɗin nan haka take fita cikin dare ta daddasa a hanyar da annabi ke bi zuwa masallaci don ya taka ita ce ta zo take cewa muhammadan kalaina wa dinahu abai muzammaman take ce ba ta ce ba ta ce muhammad sai ta ce muzammam muhammad na nufin abin yabo muzammam abin zari haka take kira annabi a can bakinta sai da ce muzammaman abaina wa dinahu qalaina mun zarge shi addin nashi ma mun ki to sai Allah ya kwashe ganinta ta kasa ganin annabi din shi yasa Allah ta'ala ce wa imra'atuhu hammalatul hatab wannan tsinuwar da aka yi ma Abu Lahabin hadda matar shi don wanda ya taimaka maɓarnaci ne haka ne malaman tarihi na cewa kai umu jamil ko umu ƙabih uwar muni tanzu mai ribata tana jihannama la ilaha illallah a uzubillah Allah ya koro muku alkhairi mu da ba laraban ba Allah ya nufi mu da alkhairi na'am don ka san musulunci ba wai na wata kabila ba na wanda ya yi ne in ya muri in ya fi ka imani ya fi ka gun Allah ba magana ka ce ayo in ya muri ne to kai ai kabila ne to kai ta ka kabila wa ya kira ka qur'ani sai babu ayi misali to haka Allah ce inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir عرفتم؟ saboda haka ya jama'a yake cewa duk ga abin da ya yi shi ya sa yawancin addu'a ɗin a wahahuwa haka ne kuwa? yawa abu lahabin gashi nan yi uzi rasula yana cutar da manzala sassalama fi auladi hata cikin ‘ya'yan shi bai kyale su wahahuwa abu lahabin la'anahullah yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi da'awati hatta cikin da'awar annabi ya cutar da annabi da shi da matar suke bin gida-gida a makasna la tusaddiqu muhammadan fa innahu majnun haka suke karo gaskata shi ma wakaci Allahu akbar Allah ce wa ma sahibikum bi majnun shikenan a san waye ma wakaci tsakanin mu kai to kenan kaga ya yaki da awar to yanzu je ka maka ina abu lahabi ko wani ne aka ce yana daga cikin tsatson su ce a ne wallahi bana cikin tsatson shi kaga kuma ba za a rasa ba amma kai kaso to shi ne ai kuma amma jikokinsu jikokinsu musulmin ba mamaki ka samu ɗaya daga cikin jikokin jokin limami ne a harabi yacin magana an riga an wuce ta Allah ya fitar da raye daga matacce aiki عرفتم؟ تو وإذا كان أهل الباطل يعملون على وأد دعوة الحق بكافة الطرق فأولى بأهل الحق أن يستثمروا كافة الطرق لخدمة دعوته واستئصال شعبة الكفر وأهله سيمر بوتشنكيتشيا وإذا كان أهل الباطل إن دي هرم أبو تاكريا ما أبو تاكافرتي دا منافنتي kafaran duniya da mataimakansu munafakai cikin musulmi in har sun kafe suna aiki ala wa'adi in ka ce wa'adi ku lura in dai wawon da alhamza ne da dalun to ba wa'ad na alkawari ba ke ku bu gane inda aka ce wa'ad da an baki alkawari amma wa'ad shine karya abu da rusa shi da kashe shi ai ka ga cewa idal mau'udatu ka duba mau'uda ne ainin koko alhamza ne alhamza ne mau'uda yarinyar da aka turbuɗe ta da rai so ilat to shine yake cewa idan ma'abota ƙarya suna aiki fi wa'adi wajen karya da rusa da awar gaskiya bi kaffatu turuq suna amfani da duk hanyoyin da suke da shi tattalin arziki kuɗi dukiya siyasa duk kuma ana yi a zamanin yau yau ne zamanin da duk hanyoyi ana bi wajen yakan musulunci hanyoyi guda bakwai fitattu takama da yancin na adam na da'awa da maganar demokratiya hanyoyi na ilimi hanyar ilmantarwa hanyar lafiya reproductive health misali nawa kenan media kuna ji na media sannan kuma na gaba tattalin arziki arzikinku a karya shi kasashen da suka fi kowa karfi a yau in ka ji ana magana hard currency kudi mai wahalar samuwa shi ne hard ba laraba suna kinsa umla sa'aba suke da su dala dutch mark japanese yen euro wani su ne kan gaba stalin pound su ne manya yau a duniya wanda suke biye da su abu suke so kana maganar ringgit na malaysia kana maganar rand na south africa naira tana cikin sahu baiwar allah allahu akbar naira allah daga ta allah ka daga naira ban ji kunce amin sosai ba ba kudin kasanmu ba ne ai muna so ai amma ga abin da faru da naira sai ganka da shi himili da dushirme ne mutum ya fito da dala daya yanzu barin tambaye ku da a baka miliyan ɗari na naira da a baka ainihin dala amerika dubu ɗari biyar wanne ka fi so ne abinda muke tsoro kada kudinmu ya kai a ce miliyan ma kaga haka ya taɓa farawa game da kudin mutanen ghana cd sai ka je ka sai biredi kan ce da kai miliyan kaza biredi wani bawan allah cikin malaman najeriya an je karatu ghana suka yi canji sai ji an ce cd miliyan ta ce allahu akbar akaramaka muna zama cikin talauci a najeriya kaji miliyoyin kuɗi bai san tarihin ba da suka je shan shayi idan ce kofi miliyan biyar ce ce wani can banza ne wannan wani ya tafi to yanzu ne ne yanzu ka je Ghana sukan ce New Ghana City New suke cewa sun canza kudi tun na nufin cewa hanyoyin da ake yakar musulunci tattalin arziki yana ciki a dinga ba ku bashi ku yi ta cin bashi bankin duniya asusun mata lamuni imf da sauransu misali paris club wace ce club club kuma ci gaba da cin bashi a bar mu wato 'yan ƙasa bashin kawai za a iya biya ba sannan ina ma a ci bashin a yi aikin da kowa zai gani Allah ka gyara sistan ɗin wannan matsalar kowa ya shiga kai ba za ka samu kanka Allah dai ka kare muka gyara maka kuma ba a la'ana mu yi ta'addawa Allah ya gyara saboda jarabawa ce in kai ka je ya za ka iya wai na gaban na waje ne gwanin gwanin din da ake cewa ko so da kuma ita addu'a Allah ya gyara kasan mu ya kawo mana dauke kanun lokaci ne to hanyoyin yakin kenan na ga muku hanya nawa daga ciki har da rule of law amfani da dokoki ku bari mu je gaba ne so mu ko mun samu gaba ne to yake cewa in dai ma'abota barna suna iya iya wajen rusa gaskiya da da'awar to fa'aula bi ahlil haqqi yo ai ma'abota wanda suke kan gaskiya fi cancanta gare su an yastaghfiru kafata turuq duk hanyoyi na da'awa su ci amfani shi su shiga cikin harkokin siyasa amma su gyara su shiga harkokin tattalin arziki hanya na production su shiga su koyi yarurrukan da duniya ke takama da su su koyi dukkanin hanyoyi saboda iyar da sako zuwa ga ko'ina a nan karku koma gefe ku ce ba ku yi participate muna shiga shiga irin tamu saboda hidimar addini ku san littattafan waɗanda suke ba musulmi ba ku tunkare su muna karanta bible muna karanta vishina da waye da sauransu irin su jimara da talmud saboda za ka je wata duniyar da a da'awar ba ƙur'ani za ka yi da shi tun ba ka da numfa ka bar ka a tsoke misali ba ka bincika to shi ne yake cewa ya kamata ga ma'abota gaskiya an yastasmiru su ci amfanin kafata turuk dukkanin hanyoyi li khidmati da'awatihim saboda kaima da'awa ɗauki yanzu labarin da ke iso mana shine mutane ilorin 'yan umu musulmi ne wanda jihadin shehu ya je ilorin ko bai je ba zamanin sarki abdulhalim amma idan ka je fadin sarkin ilorin abinda suke ce welcome to alimi palace alimi saboda ba su da ha ba su a ci hasi alimi to sai yanzu muke samun labari akwai wasu maguzawa mushrikai cikin yarbawa suna jin haushin alaƙar ilorin da musuluncin nan suna ƙwarin sai su shiga da kafirci wancan rudaddin mai kiran kan shi wai shi shawin kaya ya sami kyauta da ke atheist ne shi bai da ma Allah ba da yaron nan gani adams wanda ridde musulmi ne a dan ofisi suna ƙwari dole a bar wata mace mushrika ta zo ta yi tallan kafirci a ilorin su kuma sun ce su jikokin da a wata musulunci suka ce ku musulmi arabu kusan halin da muke ciki ba muna cikin pressure ba ka kama na ɗauki malam abin ne da yawa abin ne da yawa saraka ma'abota ilimi su ci amfanin damar da suke da shi wajen yi mada'awa hidima wasu isali sha'afatil kufri wa ali da kuma tumɓuki shi ne istisali da tumɓuke sha'afa jijiyoyi na kafirci da ma'abotan shi ma'ana in ta kono ta'alamuna fa'innahum ya'alamuna kama ta'alamun wa tarjuna min Allahi malaka na fata an gane ko to anan za mu tsaya da yardan Allah lokaci na gaba wannan takardar da suka liƙa jikin Ka'aba ba magana sai da banu Hashim abinci kun san abin da ya faru da kansu suka kuma suka ce ya kamata gaskiya mu yaga takardar na azzaluma ce da kansu malan sun je yaga sai suka ga gara ma hatta yaga za mu ji abin da ya faru a gaba ta gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين